masallaci shi da Allah sama musu da mafita saboda wasu alwalarsu tana warwarewa suna saukowa don jaddada alwala to amma ba su san ina za su je ba insha Allah za a ɗauki mataki kuma za a kawo mata 'yan hizba daga sati mai zuwa insha Allah da za su rinka taimaka muku akwai bandakunan mu a makaranta duk matar da larura ta kama ta za ta jaddada alwala sai ta sauka sai ta shiga makaranta nan muna da bandakuna a cikin makaranta sai a je a yi amfani da su insha Allah a yi alwala a can a kuma yi kamarwa a nan masallacinmu na mata yanzu ake aikin ba a gama ba shi ma ɗin kuna da wani alternative akwai bandakunan mata a nan masallacin mata shi an gyara shi a ƙasa ba na sama ba da aka in kun sauko daga matakala za ku iya shiga masallacin mata ku ƙure yamma ƙarshe hannunku na hagun akwai banɗakuna na mata insha Allah sai a je a biya bukata a gurin za mu yi ƙoƙarin tanadar da 'yan hizba mata da za su rinka zuwa don kulawa da ku insha Allah Allah ya saka da alkhairi kuma bi munasaba yana da kyau a mata ɗin su rinka zuwa karatu saboda ba mu da bambanci da mu da su wajen su gane addini kullum damuwar da nake ji in kaga 'yan shi'a suna taro sai kaga da matansu suke zuwa amma 'yan sunna sai su rinka taro babu matansu yana da kyau a tanadar wa mata wurin jin karatu duk bayanan nan da ake suna bukata wasu ma karatun za ka gama nasu nema so da su zauna su ta kallace-kallacen fimafimai a gida da danne-dannen waya a ba su kudin mota su zo masallaci a kafa musu doka ko a taho tare da su tunda ana ba su dama su je gidan biki yayi da haka zuwan su makaranta din yana da amfani da yaransu da manyansu duka da haka ne ilimi zai yatsu a cikin gidajenmu kuma a cikin iyalanmu Allah ba mu dace wai wanda yake sallah sai yaro ya yi fitsari a kan shimfiɗar sallar amma ta baya to amma shi mai sallar bai tabbatar da fitsarin ya taɓa shimfiɗar ba ko bai taɓa ba ko kuma ruwan da aka saka ya kai gare shi ko bai kai ba mai hukuncin sallarsa sallaka ta yi ai mun faɗa a satin da ya wuce duk wanda ya yi sallah da ɗan najasa a ƙarshen shimfiɗarsa to sallarsa ta yi sallarsa ta yi tunda ba a kai ya yi sallah ba yin sallah ne a kai a kan najasa shi ne aka ce bai halatta ba haramu wani ya ce shi ɗalibi ne daga jihar gombe ya zo neman karatun alkur'ani hadda alkur'ani wannan wuri yana neman yan uwansa shi addu'a Allah ya bashi abin da ya zo nema to Allah ya datar da kai Allah ya baka himma da kokari kuma Allah ya sa ka fada hannun malamai na kwarai waɗanda za su karantar da kai alƙur'anin da wuri wannan yace Allah ƙara malam lafiya da nisan kwana wai me maganin i'ina a musulunci i'ina larura ce da ke samun ɗan adam akan gaje ta kuma Allah yakan yi mutum da ita a cikin riwaya an ce annabin musa ma yana i'ina wasu kuma suka ce a ba i'ina ba ne tsamin baki ne da shi ya ce wa akhi harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma iya ridda an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun dan uwana haruna ya fi ni fasahar harshe malaman tafsiri suka ce ya tabbatar wa kansa yana da matsala a harshensa ko dai yana da wannan tamtama ɗin ko kuma yana da tsamin baki me dalilin sababin faruwar haka wasu kokari su ce lokacin da yake yaro an yi kokarin gwada shi a gidan fir'auna bokayen fir'auna suka ce wannan fa makashinka ne ko mai ɓace mulkinka ne annabi ne zai zama ko kaza-kaza amma a gwada shi inda shi ɗin annabi ne to inda shi ne mai ƙwatan mulkinka to in ka ba shi gaushi ba zai ci gaushin ba ba zai rungumi gaushin ba to kaga in bai runguma ba to wanda ka kashe shi tun yanzu don in ka bari ya girma a gidanka shi zai gurguje mulkinka shi kenan aka ɗauko gaushi aka ba wa annabi musa yana yaro kawai sai ya ɗauka sai sa a baki sai ya ƙone sai ya yi kuka sai ya tofar to daga nan ya samu matsala a me a harshensa kamar yadda dai wasu malamai suke ta ƙoƙari iji ta yadi ba aya ba ne ba amma dai bayani ne na sharhi na malamai suke ta yi allah musu rahama me hikimar haka don allah ya tsare shi ya ci gaba da zama a gidan fir'auna ya ciyar da shi ya shayar da shi kuma ya zo ya yaƙi fir'auna ya kafa da'awa a gidan fir'auna kuma haka aka yi a wannan ba shi ba ne suka ci gaba da kula da shi a shi annabi suke kulawa da shi bayan ya yi ƙarfi kuma allah ya naɗa shi annabi ya ce to fa'aci ya fir'auna da kai da ɗan uwanka haruna ku tafi wajen fir'auna فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى je ku gaya masa zance mai taushi wataƙila ya ɗauki izina ya yi tunani ya bi Allah ko kuma ya ji tsoron Allah ina son don Allah ‘yan uwa su kula da wannan aya ku kula yanzu Allah da ya zo zai tura annabi Musa da Haruna wajen fir'auna babu azzalimin sarki shugaba irin fir'auna ba a yi shi ba ba a taɓa yin sa ba kuma ba za a yi irinsa ba saboda zaluncinsa Allah ya ambaci sunansa ba a cikin ƙur'ani adadi da yawa innahu tagha Allah ya ce fir'auna ya yi girman kai ya yi daga ya wuce gona da iri ya ce ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin kuma ɗaukaki duk fir'auna ya faɗi wannan amma ka duba malam uslubi na da'awa Allah ya ce in kun je ku gaya masa zance mai taushi shugabansu ne duk da kafiri ne kuma yana da ƙarfin da ba su da shi a lokacin nam akwai ƙarfin Allah amma a wannan lokaci mulkin da fir'auna yake yi da damar da yake da ita annabi musa bai da shi da shi da haru duk da kuma Allah ne aiko su wannan babu shakka a kai sai Allah ya koya wa mai wa'azi wace kalma ake gaya wa shugaba faƙula lahu ƙaunar layina ku gaya mai zance mai taushi ashe mai wa'azi shi kullum burinsa shugabansa ya gane mutumin da yake ganin kowa a ƙasa da shi yake wanda yake ganin kasar a hannunsa take wanda yake ganin jihar a hannunsa take wanda yake ganin kaza a hannunsa yake su ne masu kaza su ne masu kullawa su ne kasar take hannunsu kuma bai fahimce ka ba kuma ka je mai wa'azi ka zage shi ko ka ce dan wuta ne shi ko ka ce shi kaza ne ko kai mai takabburanci da girman kai ya za a yi karbe ka so baya cikin uslubi mai kyau zagin shugaba kwata-kwata malami mai wa'azi kam a ji bakinsa yana zagin shugabansa dai shi ba shugaba koya yake yana fada bambanci tsakanin wanda ba shugaba ba kuma shiriyarsa tana da amfani da yawa akan shiriyar wani gama garin mutane don in ya gyaru to al'umma za ta gyaru kuma za a ci riba da shi sosai a cikin musulunci to amma yau birgewa a wa'azi shine ka zazzagi shugaba sai a ce aiwa ne ya zazzagewa ne aiwa ne ya ci mutuncin wani ai ya yi kace-kace da shi to wannan shine mai birgewa to kuma birge mutane ba shine birge Allah ba kusan da wannan ko mu ahlus sunna ne ko ba khawarijawa bane khawarij su ne masu ɗaukan makami su zagi shugabansu su yake shi su yi kaza sauransu ko kuma cewa aka yi mai wa'azi mai faɗakarwa don haka a rinka karanta ƙur'ani ana aiki da shi na ba laifi idan an yi abu ba daidai ba a yi faɗa a tsawatar amma ka kira sunan mutum ka zage shi ka kira shi ka zage shi wallahi wannan ba uslubin da'awar ahlus sunna bane ko mutum yayi kuwa yayi kuskure inam ana iya yi mutum yana iya yi kuskure amma ba daidai bane ko ma za ka yi zagin sai dai ka yi zagin gefe amma ka kira sunan mutum karara ka zage shi kamar yadda yau ɗin muke gani a waya a ta sharing ba daidai ba ne kuskure ne ko kafiri ne ko musulmi ne ba daidai ba ne Allah gyara mu ba abin da fir'auna bai ga annabi Musa ba da kun karanta kissar annabi Musa da fir'auna ya zage shi ya gaya masa bakar magana ya ce zan kashe ka zan ɗan mataki a kanka amma sai mai da masa da amsa mai tsauki saboda ko shi fir'auna bai gane ba to ai mabiyansa za su gane ku je karanta hadisin aman na rabbil gulam na da riyadu salihin na imam nawawi kawo shi wannan sarki da ya kokari ya kashe wannan bawan Allah Allah ya mana afuwa to me magani a ina addu'a na taba jin wani yana bayani malami yana cewa shan ruwan zamzam da yin addu'a yana taimakawa na ji kuma wani yana bayani yawan karatun ƙur'ani yana rage inar mai ina kun ga wata mu'jizar ƙur'ani duk mai i'ina baya i'ina a cikin karatun ƙur'ani ku lura da wannan duk i'inarsa yana buɗe ƙur'ani zai karanta daidai amma in ya zo yana bayani a a a a amma inda zai zo yana karanta ƙur'ani wallahi sai zama limami na tarawihi da tahajjudi sai ku ce kamar ba shi ba to shine malamai suka ce hanyar rage i'ina da magance ta yawan karatun ƙur'ani kuma ana warkewa ni akwai dan uwana da na sani yana da wannan inar in ya zo yana ma magana sai ya ta dukan kafarsa haka haka yana yana so magana ta fito yana buga kafa yana haka in kana kusa da shi sai ya dake ka tukunna sai faɗi kalmar sai faɗa da haka in zai yi magana sai an kauce wallahi malam mai tsanani ce yi nasa jiransa ake in zai faɗi kalma ɗaya sai an jira shi allahu akbar wallahi malam tsabar karatun ƙur'ani da zikiri da yawan karatun ƙur'ani wallahi yanzu ya daina na san shi yanzu baya yi kwata-kwata ya daina ta so ana iya dainawa amma dai ban sani ba a maganin bature ko akwai ta ban sani ba wallahi a dan jarraba wannan duka ijtihadi ne da wasu masana magabatanmu suke faɗa ba nassi ba an gwada ne an gani yayi Allah samu dace wai wanda ya sallaci gawa yana da lada wanda ya raka ta ma yana da lada shi wannan mai tonon kabari ne ya rubuto ta ashe muna tare da yan uwa a karatun nan Allah ya saka da alheri ya ce to mu masu tonon kabari ba mu taba jin an ce mai ladan mu ba Allah ya saka da alheri kaga wannan mai tonon kabarin kaga malami ne kenan zai yi da ilimi na ji daɗi kana nan Allah ya saka da alheri aiko lalle kuna da lada wato akwai abin da ina so ku gane wani abu a shari'a akwai abin da kawai ba ma sai an yi bayani ba kowaye ma ya san aikin alheri ne yanzu idan aka ce wanda ya sallar gawa zai samu lada wanda ya ɗauke ta iraka ta shi ma yana da lada to ainihin babu aula a ce wanda ya tona mata kabarin da za a sata kuma duk abu na alheri da shari'a ce ta yi umarni akai akwai lada akai ai tonan kabari umarni ne na shari'a kai har kafiri cewa aka yi in ya mutu ku binne shi baban aliyu ya rasu manzo Allah ya ce da shi izhab fawari abak je ka ka binne babanka malaman tafsiri malaman usul suka ce umarni ne annabi ya bayar to ballanta musulmi lada kai to nan kabari akwai lada gyaran kabari akwai lada gadin kabari akwai lada yana cikin aiki mai muhimmanci me yasa zama mai muhimmanci ma saboda kyamarsa da ake yi da gudunsa da ake yi idan ka yi dan Allah idan ka kyautata niyya da haka lalle tonon kabari aiki ne wanda yake akwai lada kwarai da gaske kamar yadda sharan masallaci ma akwai lada ko tambaya ta ƙarshe wannan yake cewa yana buga waya da maganganu da mata yana shiga wani yanayi wadda ba yi da kyau kuma yana hira da mata ta waya da cacin-cacin da waye-waye da sauransu to wannan kai ka jefa kanka cikin wannan yanayi kuma ina jiye maka tsoron Allah kada ya kashe ka a cikin wannan yanayi Allah ya sha ka tuba wato na sha fada a karatu yana bayani waɗannan wayoyin da suke hannun mu malam idan mutum bai taka tsantsan da su ba fa za su zama sababin shigar sauta waya waya din nan wallahi kulawan da ake bata hidimar da ake mata ta cinye mana lokacin azkar ta cinye mana karatun ƙur'ani ta cinye mana mu tsaya ma mu yi tunanin lahira ta ɗauke mana lokaci ƙarfe ukun dare mutum zai tashi za ga sai ya ɗauke waya sai yana dubawa sun shagaltar da mu sun haɗa mu da abin da zai ɗauke mana hankali instagram telegram facebook whatsapp twitter wacece ga sunan barkace har wanda ba san su ba ma suna ta kullowa sababbi to mafi muni mutum ya yanki dare ko ya dauki wani lokaci ya dauki yar mutane tana haska maka hotuna kana gani ko kana mata maganganu na banza a ciki wallahi Allah yana kallon ka wa sawfa tus'al wallahi sai an tambaye ka abu na biyu duk wanda ya bata lokaci ya je cutar da yar wani ko da yana ganin jin daɗi ya ko ya jiyar da ita daɗi ya shirya wa 'ya'yansa da za su zo nan da shekara ashirin ko talatin masu zuwa kana ganin birgewa ne kana hira da 'yan mata kana kashe musu lokaci kana hana su karatu kana hana su abu kana ta tura musu maganganu na ɗaukan hankali da fitina za ka zo za ka yi aure za ka haifi 'ya mace kai ta wahalan kai ta makaranta kai ta wahalan sa mata hijabi kai ta wahalan yi mata yi mata kuma insha Allah ta'ala wani zai zo shi ma ya yanki dare ya lalata maka ita من زنى زني به ولو بخفار داره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى wasu sun halatta wa kansu abubuwan da Allah ya haramta musu suna ganin daidai suke wa ya sabu na annahum yusinuna sun'a suna ganin abin arziki suke suna ganin abin kirki suke yi kalle-kalle mutane sun halatta wa kansu mutum ya ta kallon hotunan mata wani ma wayar sama hoton mace ce wallahi sai Allah ya tambaye ka duk lokacin da ka bude ka ga matar da ba ta ka ba wanda bai Allah bai halatta maka ba kana tara kanka zunubi ne inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ka gani da yawa ko ka gani kaɗan abu na biyu haramun ne alaƙa da wata mace da sunan soyayya ba aurenta za ka yi ba haram ne saboda me fitintunin da suke ciki na farko dai wa ba ka dama ka hira da ita kai labari da ita wa ba ka dama ka ganta ga mutum ya je da mota ya je dauki wata mace wai su tafi wuri nan yi magana wai wai abokiya ta ce abokiyar ka kai ba ma guje ne kai baka da addini to ta ta zama abokiyarka yaushe mace za ta zama abokiyarka balagaggiya ina hijabin da aka ce ta sa ina maganar ka kare kanka da ita wani ya zo ya ta kashe wa mace kuɗi ya ta hira da ita in ya shiga damuwa sai ya kira ta ya ta hira ta ɗauke masa kewa amma matarsa ta sunna bai zai da ita ba wani yana da 'yan mata bila adadin awayarsa duk wai soyayya suke kuma ba auren su zai ba haram kake yi kuma waɗannan su ne matsalolin da za su tsaye da kai a get ranar tashi alƙiyama su hana ka wucewa aljanna an tara maka masifa ba yawan istighfari ba ba salatin annabi ba sallar jam'i ba ka ma iya zama a masallaci kai zikiri ko ka tuba dan magariba da isha'i ma da ake zuwa masallaci kai ba ka iya zuwa kana can kana ta garantoyi kwanakinka suna ta tafiya wata ran ciwo ya zo ya buge ka dare ɗaya kai ka asibitin murtala a ce ka faɗi ka mutu me za ka je ka ce wa Allah wayarka ta zama ita ce jagorar da za ta kai ka wutar jahannama wayarka mu ji tsoron Allah ni dai wallahi Allah ya sani wannan matsalar wayoyin nan suna ban tsoro mai riba a waya shine wanda yake amfani da ita wajen bin Allah ko ya samu karuwa a addininsa in kana so kam zaka samu ilimi wa'azzuka karatuttuka maganganu masu abuna duk akwai amma wallahi wani bata lokacin sa yake akai malam bincike ya tabbatar da yanzu mutane an rage karanta Qur'ani saboda duba waya an rage da masallaci zaga Qur'ani ana ta budewa ka lura ko juma'a aka zo za ga duk ƙur'anin masallaci da an ɗebe ana karanta yanzu yawanci ba a ɗauka kowa za gan shi a ɗan masallacin juma'a me yake haka yana jiran liman fa yazo chatin yake yi babu ba za a karanta ƙur'ani ba lokaci yana tafiya kuma ga ajali ga ajali yanzu yanzu za a yi hira da kai a isha irin wannan karatun za a yi da kai kana komawa gida ƙarfe ɗayan dare ciwonka ya tashi mata a kai ka asibiti kafin a ƙarisa ka mutu wallahi zancen ka ya ƙare kai wannan takardar da yaron ya rubuto akwai abin da ban karanta muku ba maganar ba ta da daɗi barna ne da mutane suke da wayoyinsu ya faɗa ba zan iya faɗa a last week a nan ba shi yasa kuka na yi wannan bayani ka bi a hankali ka bi a hankali ka bi sannu kada wata ni'imar duniya ta zama dalilin halakar ka wanda ya fi kowa morewa da waya wanda ya bata lokaci karfe kaza zuwa kaza da dare nan dudduba sakuka da ya zama larura an dudduba an ga me ake ciki me aka yi me ita wanda aka yi na gama kashe ta kai kwanciyar ka da wuri amma yanzu mutane ba a iya zuwa sallah asubahi saboda cacin da daddare to mutum bai yi bacci ba sai bayan uku ya za a yi ladani yana jin ladani yana kiran sallah ma tsaki zai ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله